من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكا نوتا شاتقس لوتا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijira nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi ne dace da da da da sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am in ba ku manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne akan aya ta 27 ya bani adama la yaftinannakum shaitan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun ina jin a wannan aya ya kamata mu tashi ko mun tsaya a ta 26 kenan qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair to bismillah mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما نعم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
Allah madaukin sarki yake cewa ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu ya ku bani Adama kada fa shaydan ya fitine ku la yudillannakum yudillannakum ash-shaytan kada ku bari shaydan ya batar da ku kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yanda ya fitini babanku da mamanku iyayenku kenan ya fitine su kuma ya batar da su ya fitar da su daga gidan aljanna kama fatana abawaikum adam wa hawa fa akhrajahuma min aljanna yanzu anhuma libasahuma ya yaye musu suturar da ke jikinsu li yuriyahuma sawatihima dan kowane ɗaya daga cikinsu ya ga al'aurar ɗan uwansa al'aurarsa ta bayyana saboda lokacin da suka bi umarnin Allah suna cikin suturar Allah yayin da kuma suka bi shawarar shaidan sai suturar tasu sai ta yayi sai ya zamantu al'aurar su ta bayyana Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu ai shi shaidan lalle yana ganin ku da shi da rundunarsa gaba daya yarakum huwa wa qabiluhu yani anna shaytana yarakum ya bani adam huwa wa qabiluhu da shi da rundunarsa suna kallon ku abdullahi dan abbas yace huwa wa waladuhu shedan da yayansa ko dansa suna ganin ku wasu malaman suka ce kamar su imamu qatada huwa wa qabiluhu ana nuhu aljinnu wa shayatin aljanu da duk shedanu suna kallon ku min haisu la taraunahum ta yadda ku ba kwa ganin su wato ka abu mai zafi shine abokin gaban ka yana ganin ka kai baka ganin sa to yana kallon ku ta yadda ku kuma ba kwa ganin sa Allah ce inna ja'alna shayatin awliya lalle mu mun sanya shaidanu su zamanto kurana wa a'wanan kama waɗanda suke da tarayya kuma masu taimakawa lillazina la yu'minun ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba wanda ba su yi imani da Allah ba kullum suna tare da shaidanu su suke taimaka musu da su suke shawara kamar da Allah ce inna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda ya ku yan adam ku dauki izina da lura da basira da hikima dangane da abin da shaidan ya yi wa babanku adam ya fitar da su daga gidan aljanna kada ku bari kuma ya fidda ku daga ni'imar Allah kuma ya dora ku akan sabon Allah wannan wa'azi ne da jan kunne da gargadi da Allah yake yi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu Allah ce bisa lidh-dhalimin badala yanzu ku riki shaidan da shi da zurriyarsa a matsayin masoya ku ajiye Allah tabaraka wa ta'ala alhali kuma makiya ne gare ni ko makiya ne gare ku kuma ai bai kamata ku yi wannan ba to sai Allah ya ce min
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون
Allah madaukin sarki yake cewa wa idza fa'alu fahisha yayin da suka aikata alfasha ma'ana mummunan aiki wanda yake aikin asha aiki mara kyau aikin saban Allah to kullum hujjarsu ita ce a sun tarar da iyaye da kakannin su ma suna aikata irin wannan aikin kuma ma cewa suke yi wallahu amarana biha Allah shi ya umarce mu ma da wannan aikin Abdullahi dan Abbas suke cewa abin da ake nufi da wa idza falu fahishatan dawafin da suke yi tsirara aka tambaye su aka ce me yasa kuke dawafi tsirara da shirka me yasa kuke yi sai suka ce wadanna ba ana wajadna alaiha aba'ana mun tarar da iyayenmu akan wannan aikin takadirin aya shine akwai wani abu wa idza fa'alu fahishatan fanuhu idan suka aikata mummunan aiki kuma aka hana su nuhu anha sai su ce wajanna alaiha aba'ana ai hujja mu mun tarar da iyaye da kakanni suna yi wallahu amarana biha kuma Allah ne ma ya umarce mu yi kaji ƙarya to shine Allah ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ga ya musu ya manzan Allah Allah baya umarni da alfasha abinda ake nufi da alfasha shine ismun li kulli fi'lin qabih balagha nihayata fil qubhi suna ne ga dukkan mummuna abu wanda ya kai matuƙa wajen muni shine alfasha to Allah baya umarni da alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu ku dinga gaya wa Allah abinda ba ku da ilimi a kai wannan yana nuna mana haɗarin mutum in an tambaye shi me yasa yake aikata abu ya ce wai ai ya tarar da iyaye da kakanni suna yi ka san akwai hujja ta jahilai marasa addini ko yan gargajiya yayin da aka tambaye mutum me yasa yake aikata wani abu sai ce a abinda muka tarar da iyaye da kakanni suna yi wa zai hana mu wai iyaye da kakanni wai su ne hujja وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو تآير قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون kaga wannan ba daidai bane mutum wai ya aikata aiki mummuna wai ce wai wai ya da kakanni wai suna yi aikata aikin iyaye da kakanni ba shine nassin qur'ani da hadisi ba a iya samun iyaye da kakanni su aikata abin da yake ba shine daidai ba kuma Allah ya musu tsawa akan abin da suka yi a iya samun iyaye da kakanni su aikata abu wanda yake na kwarai sai a yi musu da'a kai amma yayin da suka aikata abin da ba shine na kwarai ba ba za a yi musu da'a kai ba a nan dai ku fahimta ya koyan uwana baba da mama aikin da suke aikatawa baya nuna wannan abin ya zama addini dan zai iya yiwa watakila su fahimci kuskure su ma zai iya yiwa su fahimci ba daidai ba da haka yayin da mutum zai dogara da abin da iyaye da kakanni suke yi wai shine addini to wannan ya koma layin kafiran da Allah yake zargi cewa idan aka tambaye su yaya aka yi me yasa kuke aikata kaza da kaza su ce ai mun tarar da iyaye da kakanni suna yi to kaga samun iyaye da kakanni suna yi ba shine zai zama ta hujja ba kamar yadda waɗannan sun aikata barna su ce wajanna alaiha aba'ana mu iyayen muka samu akai kai ko Muhammadu ba kai saka hana mu abin da iyayen mu suke yi ba kamar yadda wasu suke kafa hujja da wannan wai sai a ce wai wai an zo da addinin da zai raba mutane da iyaye wai an zo da sabon addini mai raba mutane da addinin iyaye addinin iyaye ba ce a alkur'ani ba inda aka ce ka bi addinin iyaye an ce dai kai wa iyaye da'a amma in ba su umarce ka da sabon Allah ba idan idan idan idan sun umarce ka da sabon Allah ba za ka musu da'a ba haka ubangiji ya ba da labari da haka ya kamata mu kiyaye wannan wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma Allah ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa tabi'a sabila man anaba ilai da za su yi kokarin su dora ka akan saba wa Allah shirka kar ku musu da'a to ba a yi wa iyaye da'a akan shirka to waɗannan kuma gashi nan suna aikata shirka amma kuma sun ce iyayen suka ce su yi to bayan nan ma suka ƙara ƙarya ta biyu kuma wai Allah ne ya ce su yi to da mun shi kafiri ba tsoron Allah balantana ya ji tsoron yi masa ƙarya Allah kiyaye mu to shine sai Allah ce shi ne baya umarni da alfasha alfasha kuma shine duk mummunan abu duk abu na sabon Allah da zunubi ana ce da shi alfasha to Allah baya umarni da wannan Allah yana umarni ne da addini Allah yana umarni ne da shari'a Allah yana umarni ne da adalci Allah yana umarni ne da gaskiya amma Allah baya umarni da alfasha zunubi sabon Allah zalunci cuta ha'inci yaudara zambacin aminci a Allah baya umarni da wannan shirka bid'a Allah baya umarni da wannan tabaraka wa ta'ala dangantawa Allah wannan sukan ubangiji ne kuma kafirci ne to sai ce mi قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
sai Allah ya daɗa ƙarfafa zancen da ya faɗa kul amara rabbi bil qist da ya musu ya Muhammadu ubangiji na dai yayi umarni ne da adalci yayi umarni ne da tauhidi yayi umarni ne da la ilaha illallah kalmar al qist tana nufin al adlu kalmar al qist tana nufin la ilaha illallah kalmar alƙistu tana nufin a tauhid da ya musu abin da Allah ya umarni kenan a yi adalci a yi tauhidi a yi gaskiya wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin ku fuskantar da fuskokinku yayin da za ku yi sallah ku fuskanci alƙibla ay wajjihu wujuhakum haythu ma kuntum fi salati ila al-ka'ba yayin da za ku yi sallah to ku fuskanci ka'aba ga abin da Allah ya umarni da shi kenan إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه يا عند صلاة تذوقون أتكي ما صلاة كي صلاة أتكي ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي إمام ضحاك كجانا مقنا إمام ضحاك إيه لك تكين تابعي وما يمن يمن يمن لما يمسنا القرآن يتي وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ku fuskantar da fuskar ku ku kalli alƙibla a kowane masallaci ya ce abinda ake nufi idan hadarati salatu yayin da sallah ta zo muku وعنتم عند مسجد كوكنا jikin wani masallaci masallaci ne masallaci ne ko na ko suwaye ma masallaci ne sai ce fasallu fihi ku yi sallah a ciki malaman nahu suna cewa akwai abin da ake ce da shi na kira an gane na kira idan aka kawo ta a siyaki zance a larabci ana nufin general abu ya zauna magana ga ta nan zan ja ta da larabcinta a koma cikin littafin tafsirin tabari ibn jarir a cikin cikin littafin bagawi ya ce imam haka yana faɗa ƙarƙashin wannan ayar abinda ake nufi idan sallah ta lokacin sallah ya muku ko kuma kuna kusa da wani masallaci fasallu fihi ku shiga wannan masallacin ku yi sallah wala yaqulanna ahadukum usalli fi masjidi kada ɗayan ku yadda ya ce ni sai a masallaci na zan yi sallah ko sai a masallacin mu zan yi sallah kasan mutanen garin suna bukatan karin fashin baki ko to wannan shine masallaci dai masallaci ne ko to in dai lokacin sallah ya maka a kowane masallaci ne ka je kai sallah matukar dai ina jin da ya kamata dai masallaci dai musulmi ne zai libancin ba kafiri ba ko ba ga bane to wannan kaga inda mun aiki da wannan zai taimaka mana ya rage mana da yawa cikin sabani da muke da shi Allahumma illa masallacin watakila kafiri ne yake limanci tunda kafiri ne to wannan kan ba za ka ba za ka yi sallah a ciki ba ina fata ana fahimta ko in ka shiga za a kore ka ma ka shiga su kore ka din ka shiga din su kore kan ka dai dabbaka wannan maganar kuma ya koyan wana kun ga waɗannan mutanen su ne suka san addinin kuma a gudun su ake koyan addini kuma duk wanda zai tuciya da malinta ko rawani ko zafin addini ko kishinsa ko shi lalle dan bin ka'ida ne da wato yana bayan waɗannan to abinda Allah yake nufi kenan waqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku fuskantar da fuskar ku ku kalli alqibla a kowane masallaci sannan imam da hakin ce in sallah ta kama ko a kowane masallaci ne in dai masallaci ne ku je ku yi sallah kuma sai ya ƙara fashin baki kai ka ce dan kuma ne mutumin da yace kada wani ya ce ana usalli fi masjidi a ni ba zai sallah ana ni a masallacin mu zan yi sallah kar ku yi kabilanci akan masallaci wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada duk masallatai na Allah ne kaga wannan na Allah ne wancan ma na Allah ne na gabar na Allah ne na kudu na Allah na yamma ma na Allah na arewa ma na Allah sabo na Allah tsoho ma na Allah bai kamata ku rinka cewa masallacin suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne ba hatta yadda yau idan bakuwar fuska ta zo masallaci sai ga ana hararanta wannan wani irin addini ne wannan masallaci idan ana sallah yau in wani ya zo dan can ne ya zo sai a rinka lura da shi ko mutum ya je a tukuikuye shi a fitar da shi wani ya zauna yana zaman tahiya da shi da tahiyar da kada ya tsatsasa da komai da zaman tahiyar aka tukuikuyo shi aka wance kalo shi waje aka jefar da shi kuma galiban waɗanda za a sa su yi wannan aikin akwai dai ƙarfi amma ba ilimi masu ƙarfi ne za su amma ba masu ilimi ba dan mai karatu wallahi bai zai wannan ba kuma mai karatu bai zai umarni da wannan ba an fahimce ni ko to ni ma haka na gani na karanta kuma na faɗi reference ɗin ko ga littafin mai ɗan kyamara sai ka haska a gani dan kada a ce watakila ma kaza kaza duba shi sai ka gan shi nan tafsirin me tafsirul baghawi معالم التنزيل نا الإمام محي السنة كاجي سنة سميراية سنة سنة مي تفسير كيسا ما دام النبي شيغام نكر ودا كي تفسير وني محي السنة ميراية السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي wanda ya rasu a shekara ta 516 muhi sunna sunansa mai raya sunna a san ku dai baka isa ka ce sunna ka ta yanzu nan ta fita waɗannan ba to ga abin da ya ce kuma da wannan sunna suka rayu suka zauna lafiya da yan uwansu ba su yi ta faɗa da zage-zage ba ko mutum yana ganin dan uwansa yana gaba da shi a yi haƙuri a zauna lafiya shi fi komai daɗi addinin ma da haɗin kai da zaman lafiya ya fi karsashi ya fi daɗi in babu wannan akwai matsala وادعوه مخلصين له الدين وجعلوا سجودكم لله خالصا كوي سجدر كوغا الله شيشي كدي وعبدوه كبوتا مسا كنا ما ستركك الدين الطاعة والعبادة ga Allah shi shi kadai kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fare ku haka za ku koma kama bada khalqa bani adam mu'minan wa kafira kamar yadda Allah ya fari halittan bani adam wasu mumine ne wasu kafirai haka kuma za ku koma wasu mumine wasu kafirai ba yadda za a ce duk duniya gaba ɗaya mumine suka zama ba yadda za a ce duk duniya gaba ɗaya kafirai suka zama huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min haka Allah ya ce ثم يعيدكم يوم القيامة كما خلق خل كما خلقكم haka Allah zai mai da Quran tashi alkiyama kamar yadda ya halicce ku Imam Mujahid ya ce yu ba suna alama matu alai mutane za a tashe su akan abin da suka mutu akan shi idan kun mutu akan imani albishirin ku za a tashe ku akan imani idan kun mutu akan kafirci za a tashe ku akan sa an kun mutu akan bid'a akan ta za a tashe ku akan riko da sunna akai za a tashe ku akan shirka akai za a tashe ku jabir dan abdullahi ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yubasu kullu abdin ala ma mata alaihi kowane bawa za a tashe shi akan abin da ya mutu almu'minu ala imanihi wal kafiru ala kufri hadisin imam muslim cewa duk wanda ya mutu a yanda ya mutu haka za a tashe shi mumini za a tashe shi da imaninsa tunda ya mutu da imani alhamdulillah Allah ya azurta mu da mutuwa akan imani wal kafiru ala kufri kafiri ma za a tashe shi akan kafircinsa za a tashi kafiri akan kafircinsa ba za a sa masa imani ba tunda baya so da yana so ne da ya mutu akai wannan yana nuna mana cewa ka yi kokari ka mutu akan musulunci wannan yana nuna mana cewa ka yi kokari ka mutu akan aikin kirki ka mutu akan aikin arziki idan kai wannan to insha Allah ta'ala za ka zamanto cikin ahlus sa'ada cikin waɗanda suka yi mutuwa mai kyau kuma da rabauta riwaya ta zo daga Sahal ibn Sa'ad yana cewa manzala yana cewa innal abda ya'malu fi ma yara an-nasa bi amali ahli al-janna wa innahu min ahli an-nar manzala ce wallahi zaka ga bawa yana aiki kamar yadda mutane suke gani da ido aiki irin na 'yan aljanna mutane suna ganin kamar aikin aljanna yake yi anna amma annabi ya ce wa innahu min ahlin nar amma kuma kash wannan mutumin yana cikin wuta dan wuta ne subhanallah alazim Allah rufa mana asiri mutane suna gani a ido cewa wannan bawan Allah yana aiki ne irin na 'yan aljanna amma kuma annabi ya ce wallahi dan wuta ne shi yasa babu wani tabbas Allah dai rufa asiri kawai batun ma ka ga wani ka ce wai wai wani ko me ma ya ce wai mu ko wuta ma wani ya ce mu mu za mu tafi a ba ta taso ba a ba ta taso ba ba daidai ba ne kuskure ne wannan to gashi annabi ya ce ko a idan ku ku za ku ga mutum yana ta aiki akwai mutanen da haka suke wai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga suna aiki irin na 'yan aljanna amma wallahi 'yan wuta ne wa innahu la ya'malu fi ma yara nasu bi amali ahli nar akwai wanda kuma za ku ga kamar yana aiki irin na 'yan wuta ne a zahiri za ku ga aikinsa irin na 'yan wuta ne ko a ganin ku annabi ya ce amma ina wa innahu min ahli aljanna wallahi shi dan an ita yana cikin aljanna wa innamal a'malu bil khawatim wa innamal a'malu bil khawatim ai ayyuka abinda ake lura da aiki shine menene karshe menene karshe wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi da me mutum ya cika shine abin damuwa kawai nawa nawa ne za su suna aikin aljanna amma kuma kamar yadda hadisi ya zo ya bada labari ta ma ya kunu baina huwa baina illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها sai mutum littafi ya riga ya masa kawai shikenan sai ya dawo yana aikin yan wuta da ku kullum aikin aljanna yake kai Allah Allah ka raba mu da kaucewa Allah ka raba mu da gocewar kafa Allah ka raba mu da fitinar rayuwa ta duniya ko lahira wani kuma za ku gan shi kamar dan wuta kun ma sallama cewa kamar dan wutan ne ashe daga ƙarshen rayuwarsa Allah zai masa arziki na tuba kawai sai ya tuba sai ya dawo ya rinka aiki na arziki aikin aikin kyau aikin aljanna shikenan kuma in ya mutu sai ya shiga aljanna shine annabi ke cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها زي تايكي زي تايكي يي تايكي يي تايكي كما دوتا أما والله سي هذا ما سورا إرس shikenan kuma sai ya duya yana aikin aljanna saura kiris fa ya mutu bai fi zira'i guda ba kuma sai ya zo yana aikin aljanna kuma sai ya mutu kuma in ya mutu din kuma insha Allah ta'ala sai kaga ya shiga gidan aljanna haka annabi ya faɗa to shine manzo Allah ce wa innamal a'malu bil khawatim abin damuwa dangane da aiki me aka cika da shi shi yasa Imam Ahmad yake cewa babban damuwar rayuwar dan adam shine me ya cika da shi shi yasa kake jin Hausawa suna cewa ya Allah ka mana kyakkyawan cikawa ya Allah ya Allah muna roƙonka kyakkyawan cikawa idan Allah ya taimaki mutum kaga kaga alhamdulillah ya zamanto yana yana yana aiki na kwarai abun sha'awa yau din nan muka je ta'aziyar wani yaro cikin yara matasa a garin nan mahaddata alqur'ani masu masu hidimar qur'anin wanda yaron masha Allah an ce bai wuce shekara 24 ba ma da uku da hudu Allah ya dauki ransa lafiya kalau ya yi tafiya ya je Sokoto ya je jarabawa jami'a aka yi hadari wallahi bai san zai mutu ba da ya san zai mutu nan da bai tafiyan nan ba na san zai so ya mutu a gidansu na san zai so a binne shi a garinsu amma sai ga shi an binne shi a zamfara state kuma waɗannan garin ne an ce ranar litinin kowace rana ne ma sai da ya ja baki ma a tafsirin alkur'ani da ake na dare sai da ma ya ja baki mai jan bakin baya nan an yi masa rasuwa sai aka ce ya zo ya ja in ka gan shi ina za ka je makaranta daga ina kake gurin karatu karatu karantarwa shikenan aka yi tayabansa kaga alhamdulillah Allah ya taimake shi al'amalu bil khawatim ya ma cika ma a watan Ramadan gata ne fa mutuwa a wannan watan a watan Ramadan kuma yana azumi kaga wannan dacewa ne yana da kyau mutum ya addu'a ma Allah ya bashi irin wannan mutuwa mai kyau muna fatan Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa ƙur'anin da ya haddace cece shi hidimar da yawa alƙur'ani a garin nan da waɗanda ya karantar muna fatan Allah ya masa rahama ya ji kansa kuma ya sa ƙur'ani ya zama jagora ne gare shi har zuwa gidan aljanna to Allah rama ina jin ka na'am eh ashka ka ƙara gaba kenan ko yace yace kama bada'akum ta'udun kama yadda Allah ya fare ku haka za ku koma to shine sai yake cewa كما كما كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين او تايه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هكا كما يفدا أو تآية دين سنة يكي فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أكوي بنغري da Allah ya shiryar da su su ne bangaren muminai musulmai masu imani masu tauhidi masu bin Allah masu yin da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala akwai kuma wani bangare wanda bata ya wajaba a kansu saboda halaka ta kama su Allah kiyaye mu limaza kama wani zai ce saboda mai nan takhadhu shayatin awliya min dunillah sun riki shaidanu su ne waliyai awliya min dunillah ma'ana masoyansu ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna zaton cewa su din shiryayyu ne wannan yana nuna mana cewa kamar kafiri yana ganin cewa shi addininsa na gaskiya ne ko to amma kuma ba daidai yake ba kuma yana ganin cewa shi din ma shi kuma kafiri gani yake in ya wuta ma aljanna zai shiga ruwa ke tayi shi kafiri yana ganin in ya mutu ma aljanna zai shiga kai ne kake ganin cewa uh, wai shi akan bata yake to amma Allah madaukin sarki ya ba da labari cewa haqqa alaihimud dalala tabbas bata ya tabbata a gare su wa yasabuna annahum muhtadun suna zaton cewa su shiriyu ne to saboda ga zuwan ruwa kuma dama an dan samu uzuri na ruwa da sanyi da yawa yan uwa ba su zo ba sai mu dan dakata anan dan kar mu shiga da yawa dan akwai waɗanda suke zuwa daga nesa na sa akwai wanda suke ƙauyuka ma eh akwai masu jarar tukur akwai malam bakari akwai wane ne duka sai mu dan dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame Allah kuma ya saukan mana da ruwan da yawa kuma mai amfani mai amfanarwa a ya isa a ku ji tsoron Allah ha ba me yo me ma aka yi ruwa kam laka yayi yawa ko Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin ana buƙatar yan uwan su taimaka da addu'a ta musamman akwai a dattijo cikin dattawa na wannan tafiya kuma uba a gare mu alai shaibu alai shaibu sarkin shanu bafalergo a jiya Allah madaukin sarki ya kaddara masa samun hadari har ya samu karaya a kafarsa ta dama da haka don Allah muna roƙon yan uwa su taimaka mana da addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya wanda kullum yana zaune a nan da da lafiyarsa da yana zaune akan kujerar nan amma yanzu haka yana kwance bai iya fitowa ba saboda karaya da ya samu muna tawassuli da wannan karatu da muke ubangiji ya Allah madaukin sarki Allah ka ba wannan dattijo lafiya Allah ya warkar da shi kuma taimakon da yake yi da gudunmawar da ke barawa wannan gari da kuma addini ma da wannan tafiya ubangiji Allah dan albarkacin wannan ya warkar da shi ba shi kadai ba akwai mace-mace da hadari da aka yi ta yi duk ajiyan nan ana lissafawa jiya tsakanin azahar zuwa magariba zuwa dare an yi hadura a ƙasar na kewayen nan dai sun fi guda takwas duk ajiya a iyakacin jiya nan mota ta faɗi wani sun yi guga an fada a nan wasu sun yi kaza gashi nan da wani ya faɗi ya karye wani ya yi kaza wani ajiyan kuma da daddare wani bawan Allah shi ma bayan na alai sha'abin shi kuma shi kuma da daddare yana waya zai shiga masallaci shi kuma shi ma ya fada kwata yana buga waya ya fada kafarsa ta karye mummunan karya ma ya ji rauni kuma duk ajiyan gaba daya muna fatan duka Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah warkar da su kuma waɗanda suka samu dama su je su yi musu gaisuwa da wannan shine musulunci yayin da dan uwanka wata masifa ta same shi to ka tuna da shi da addu'a sannan in ka samu dama ka je ka duba shi to ba su kadai ba duk wanda bai da lafiya a gurin nan Allah ka ba shi lafiya akwai waɗanda suna tafiye amma da cutar a jikinsu muna fatan Allah warkar da mu gaba ɗaya yan makaranta Allah biya musu bukatunsu ma'aikatan gwamnati Allah sa musu albarka aikin su masu sana'ar hannu Allah albarkace su masu neman aiki Allah ya ba su masu neman jari Allah ya ba su matan mu Allah albarkace su yayan mu Allah musu albarka Allah ba mu haɗin kai da zama lafiya Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah sanya mana albarka a cikin duk abin da muka mallaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin